أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba kusan darasinmu yau a wannan littafi mai albarka na sharhu hisnil muslim za mu tashi gafar magana ta 96 cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi azkar na safi da yamma yakan faɗa cewa astaghfirullah wa atubu ilai ma'ana ina neman gafaran Allah kuma ina tuba zuwa gare shi yakan faɗi wannan mi'ata marra fil yawmi sau ɗari a kullum sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa al-aghar bin yasar al-muzani radiyallahu anhu shine al-aghar ibn yasar al-muzani Allah ya dade shi ƙauluhu faɗan shi da ya ce astagfirullah wa atubu ilai zahiruhu bayanan shi shine annahu yatlubul maghfira yana neman gafara wa ya'zumu ala tauba sannan yayi niyyar tuba wa qad istushkila wuqul istighfar min annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ma'sum wato wasu na ganin akwai nau'i na sarƙaƙƙiya kaɗan wato shi ne ishkali a ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi gafaran ubangijin shi alhali shi masumi ne yana da kariya irin ta manzanci daga barin yin kusakurai ko laifuffuka wal istighfar shi ko istighfari yastadi wuqu al ma'siya wato ana yin istighfari ne idan an samu samuwa ta aikin sabo to wani ya iya cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bashi kariya daga barin ayyukan sabo irin kariyar da bai ba wasu ba wane laifi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi har za a ce istighfari wa ujiba bi iddati ajwiba za a iya bada ansa da ansoshi da yawa min ha da gaske qaulu ibn battal fadar ibn battal rahimahullah Allah ya masa rahama yace al-anbiya'u ashaddun nas ijtihadan fil ibada annabawa su ne mafiya kokari da kwazo a cikin mutane ta bangaren ibada wannan ko lima a'tahumullah saboda abinda Allah ya basu min al-ma'rifa na sani wanda bai ba wani irin wannan ba fahum da'ibuna fi shukrihi dan haka kullun suna nan dawwame cikin godiya ga Allah mu'tarifuna lahu bit-taqsir kuma suna masu ikirari ko furci da cewa su kasassu ne ma'ana duk abin da za su yi suna ganin akwai nau'in kasawa a ciki ai ana istighfar abin da yake nufi cewa istighfari min at-taqsir wato wajen kasa abin da ake bukatan su yi fi ada'il haqqi wajen bayar da haƙƙin da ke kansu allazi yajibu lillahi ta'ala wanda yake wajaba ga Allah madaukakin sarki wannan kenan wai hatamil maganan zai iya yiwa an ya kuna lishtigalihi bil umuri mubaha wajen shagaltuwar shi da abubuwa na halal wanda shari'a ta bashi dama wannan ko ka aklin kamar cin abinci aw shurbin ko kuma shan abin sha au jima'in ko saduwa da iyali wa ghair zalik da abin da ya kama da wannan mimma yahjubuhu daga abin da ke kare shi an lishtigali bi dhikrihi daga shagaltuwa da ambaton Allah wa minha daga ciki an soshin da malami suka bada cewa anna istighfarahu tashri'un li ummatihi wato istighfarin shi wato sanya shari'a ne ga al'umma domin al'umma su sani cewa duk yanda mutum ya kai ga kwazo cikin ibada to shi karan kanshi istighfarin neman gafaran Allah shi ma ibada ne wallahu alam Allah shi ne masani ma'ana akwai an so shi da malamai suka bada da yawa doriya akan wannan gabar magana na 97 manzo Allah yakin ce a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq wato ina neman tsari da kalmomin Allah cikakki ina neman tsari daga sharrin abin da Allah ya halitta manzo Allah yakan karanta wannan salata marrat so uku idza amsa idan ya maraita sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi waja bil hadith yazo a cikin hadisi anna man qalaha wanda ya faɗi wannan addu'ar hina yumsi lokacin da ya maraita ya faɗe ta talata marar so uku lam tadurruhu humatu tilkan laila wato dukkan wani guba ko abin da ke cutarwa a wannan daren ba zai amfani ba zai cutar da shi ba wato huma ana nufin duk wani abin da ke cutar da mutum a cikin dare sawa'un abu ne na hissan ko ma'ana to ba zai cutar da shi a wannan daren ba kauluhu faɗan shi da ya ce bi kalimatin la yana nufin asma'ullahi ta'ala wa kutubihi sunayen Allah maɗaukacin sarki wa kutubuhu da kuma littattafan shi amma faɗan shi da ya ce attamar cikakki yana nufin alkhaliya minan naƙasi waɗanda suka kaɗaita babu tawaya tare da su ƙauluhu faɗan shi da ya ce humatun a yi summun yana nufin guba ko kuma kowane irin dafi da ka iya zama barazana ko hadari a rayuwar dan adam wal ma'ana abinda yake nufi annahu la yadurruka summun fi tilka layla guba ko dafi ba zai cutar da kai ba a wannan dare allati qulta fiha hadha du'a a daren da ka faɗi wannan addu'a ma'ana mutum na da kariya daga Allah madaukakin sarki gabar magana ta casa'in da takwas cikin azkar na safe da yamma wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta yakan fada cewa Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad Allah kai tsira da aminci ga annabinka Muhammad yakan fadi wannan ashara marrat sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin wa Abu Darda radiyallahu anhu shine Abu Darda Allah ya dade shi wal hadithu bi tamamihi hadisin cikashi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar shi tsira da aminci tabbata gare shi yace man salla alayhi hina yusbihu ashara wanda yayi mun salati lokacin da ya waye gari yayi mun salati goma wa hina yumsi ashara lokacin da ya maraita yayi mun salati goma adrakatku shafa'ati yawmal qiyama ceto na zai daske shi ranar alkiyama idan mun dubi abubuwan ba wahala suke da akwai ba sukan zama mai sauki kwarai amma ga wanda Allah ya sauƙaƙe masa misali yi wa manzon Allah salati goma yi masa salati goma da safe salati goma da marici ba ya da wahala tunda zaka samu mutum ya shagaltu da wasu ayyukan da sun fi wannan din wahala kuma kullun yake bai fasa ba ina fata muna ganewa yanzu za ka samu wani Allah ya jarrabe shi baya fashin zama a wurin caca zai je ɓata lokacin shi kuma ya asarar duke shi wani za ka same shi baya fashin gidan kallon ƙwallo zai yi asarar lokacin shi ya ma ya asarar duke shi tun da kuɗi zai ɗauka ya saka ci to da abin da ya kama da wannan to amma idan mutum ya karanta salatin annabi goma da safe goma da yamma manzo Allah ce to ceto na zai riske shigo ba alkiyama domin sunna ta Allah a cikin al'umma shine Allah baya kallafawa al'umma abinda ba za ta iya ba duk abinda Allah ya umarni a cikin alkur'ani mai girma ko ko yayi umarni a harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka samu babu ko shakka abinda al'umma za ta iya ne to to sai ya ce wa qad taqaddama sharhu salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam sharhi dangane da salatin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gabata unzur sharh al hadis ka duba sharhin hadisin a namba ta 50 da uku da kuma namba ta 54 Allah ya mana muwafaka to wannan kenan to sai azkarun nawm wato azkar na bacci wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa idan zai kwanta yajma'u kaffaihi manzo Allah yakan hada tafukan shi guda biyu thumma yanfuthu fihima sai manzo Allah ya tofi a cikin tafukan shi guda biyu fa yaqra sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minar jinnati wannas don mutum ya karanta waɗannan addu'o'i ko waɗannan surori kamar yadda manzo Allah ya umarni sun mai yamsahu bihi ma mastada amin jasadihi sannan sai mutum ya shafe jikin shi gwargwadon iko yabda'u bihi ma ala ra'asihi sai manzo Allah fara shafan daga kanshi wa wajahihi da fuskan shi wa ma aqbala min jasadihi da kuma sauran jikin shi baki daya dan mutum ya haɗe tafukan shi ya karanta kul huwallahu kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas idan ya shafa tun da kan shi har zuwa jikin shi baki daya yaf'alu dhalika falafa marrat to mutun zai aiwatar da haka so uku idan mutun ya haka yana da kariya ta musamman daga Allah madaukakin sarki ma'ana babu abin da zai cutar da shi sahabiyatul hadis sahabiya wacce ta roci hadisin ita ce Aisha radiyallahu anha Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah da daita qauluhu fadan shi da yace thumma yanfuf annafaf bil fami wato busa ko tofi bil fami da baki shabihun bin nafqi wato yana kama da busa wa huwa aqallu min at-tafali amma bai kai tofi ba domin tofi wani abu ne dake a hada harshenka da gandarka ta sama da kuma haɗuwar leɓɓanka to idan sun haɗu sai tofi ya fita li'anna tafala saboda tofi la yakunu illa wa ma'ahu shay'un min ar-riq baya kasancewa sai idan akwai wani abu min ar-riq na daga yawo wa amma nafar amma shi ko nafar kad yakunu ma'ahu qalilun min ar-riq zai iya yiwa a samu yawo din dan kadan wa kad la yakun wani sa'in ma ba za a samu ba kenan idan an ce attafal abinda za a tofa kuma har lalle a samu firji na yawo ya fita shi yake shi da shi attafal amma wani sa'in shi annafa za a tofa ba lalle bane yawon ya fita ma'ana dai karfin shi bai kai karfin attafal ba qauluhu fadan shi fihi ma da yace fihi ma yana nufin fi yadaihi a hannuwan shi wal hikmatu fi hadha ad-du'a hikima a wajen addu'ar annahu isti'azatun billahi ta'ala wato neman tsari ne daga Allah madaukakin sarki mimma yahduthu min al-mahali da abin da ke faruwa na daga abin da zai zama halaka wala siyama min al-hawam musamman daga al-hawam sune kwarirrika wal hasharat da dai kwarirrika al-qattala masu kisa domin idan an ce alhawam ya hada irin jinsin macizai da abin da ya kama da wani ana ce musu hawam hakanan idan an ce hasharat kwarika da ka iya zama barazana a rayuwar mutum wanda cizon ka za su yi a wani guba ne ko wani yawu ko wani ruwa za su karsa ba ina fata muna ganewa wanda ya iya hadawa duka da irin su macizai irin su kunamu da ma irin su tsaka wadda ita in ta taba jikinka illa ne wato tana da ilal masu tarin yawa ina fata muna ganewa to idan mutum ya karanta wannan abubuwan da ka iya zama barazana gare shi wa huwa na'im fi firashi lokacin da mutum ke bacci akan shimfiɗa shi ghafilun amma yaji'u ilai lokacin da ya rafkana bai san me zai zo wurin shi ba wa amma ya hadisu lahu bai san me zai faru gare shi ba fa idza ishtaghala al-abd bi hadhihi al-ayat idan bawa ya shagaltu da wayannan ayoyin inda dukhulihi fil firash lokacin da ya kwanta a shimfiɗa shi kana fi hibzillahi ta'ala zai kasance cikin kariya ta Allah maɗaukakin sarki lailatahu tilka ajma a daren shi baki daya wani sa'in zaka ga hatta barawo ayyukan so a ce ya dauki lumfashin mai gida lokacin da zai shigo in so samun shi ne lokacin da ya shigo a ce gidan kowa ya bacci wata satar idan masu gidan idan su bi ba ta yi amma in sun yi bacci kuma sai ta yi to idan mutum ya karanta wannan sai Allah ba shi kariya daga dukkan abin da zai iya cutar da shi a karan kanshi ko iyalin shi ko kuma duke shi a hatta barika da ke yawo sun fi samun sakewa din cikin dare misali yanzu da dare idan mutum ya fito za ka karnuka akan titi wasu karnukan da kauye suke shigowa wasu daga cikin daji waɗanda baya yiwa su shigo cikin gari da rana akwai karen da in ya ganka zai kauce ba kauri wani karen sai dai ka kauce ka bashi ne to banda sauran kwarurruka wanda ke fitowa wanda idan sun samu damar cutar da adam cutar da hijazi to kenan idan mutum ya karanta wannan addu'a zai kasance cikin kariya ta Allah madaukakin sarki wa kad taqaddama sharhul ayat sharhin ayoyin ya gabata unzur hadith raqmi 70 ka duba hadisin da ke nan ba na 70 sai gabar magana ta 100 manzo Allah yakan karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من ذا الله كان كرنت وانا آية ميجلبة صحابي الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه sahabin da ya roci hadisin shine Abu Huraira Allah ya dade shi wal hadithu bi tamamihi cikakken hadisin huwa qawlu Abi Huraira radiyallahu anhu shine fadan Abu Huraira Allah ya dade shi yace wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hibji zakati ramadan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wakiltani in tsare zakka ta ramadan kada wanda ya taba ta fa'atani ati sai ga wani mai zuwa ya zo mini faja'ala yahfu min at'am da yazo sai kama dibar abincin ba tare da ya tambaye ni ko neman izini ba fa akhaztuhu sai na kama shi wa qultu nace la arfa annaka ila rasulillah wallahi sai na kai ka wurin manzon Allah tunda ka taba kayan mutane ba da izini ba faƙal sai sha ya muni inni muhtajin ni mabukaci ne wa alayya iyalun kuma ina da nauyin iyali a kaina wali hajatun shadida ina da bukata mai tsanani ƙala ya ce fahallaitu an husaini kyale shi mana abu huraira da ya ji mutumin ya ce mar ina da iyali ga bukata to sai tausayi ya kama shi sai ya bashi fa aslahatu sai na wayi gari فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله تيمي يا أبا هريرة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة يا يا متمن دك كاما جيا هو وندك كاما جيا يا يا سكانن كي دشي معنى أبو هريرة بيجي من ظن الله با أما دي الله يا سنر دا من ظن الله جا أبن دي فاولو سكانن أبو هريرة دا وندي جي مس قلت سنشي يا رسول الله شكا حاجة شديدة يا من كوكين بكاتا يكي دا كوي مي tsanani farahimtuhu wannan yasa naji tausayin sa ne kyale shi fa khallaitu sabilahu sai na bashi fa qal sai manzo Allah sai amma innahu sayud idan da ga maka haka amma zai saki dawowa farasattuhu abu huraira ce sai na dakace shi na lamface shi fajaa sai ku ga ya saki dawowa ya haku min at'am ina diban abincin fa khastuhu sai na kama shi karo na biyu fa qultu sai na ce la arfa annaka ila rasulillah lallai sai na kai ka wajen manzon Allah kale yace fada'ani fa inni muhtaj ka barni bukata nake da akwai wa alayya iyal akwai nauyin iyali a kaina wali hajatun shadida kuma ina da bukata mai tsanani kale yace fa khallaitu sabilahu sai na kyale shi na sake shi fa asbahatu sai na wayi gari fa qala li sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce min ya aba huraira ma fa'ala asiruka albariha yaya wanda ka kama jiya yaya kuka yi tsakanin kai da shi kultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah shaka hajatan shadida ya kai mun koken bukata mai tsanani wa iyalan kuma ya gaya min iyali yake da akwai farahimtuhu sai na ji tausayin shi fa khallaitu sabilahu kawai sai na rabu da shi na bar masa hanyar shi faqal sai manzo Allah ce amma innahu kadhibun wa sayut abinda ya gaya ma ƙarya yake amma zai sake dawowa kaga wannan cikin abin da manzon Allah yake sanar da Abu Huraira abin da shi Abu Huraira bai ga manzon Allah ba yace farasatu Abu Huraira ce to sai na dakace shi faja'a yahqu min at'am sai ku sake dawowa a karo na uku yana diban abinci fa akhadtuhu sai na kama shi fa qul sai na ce masla arfa annaka ila rasulillah lalle sai na kai ka wurin manzon Allah wa hadha akhiru thalath marrat wannan shine karshen karo na uku kayi karo na ɗaya kayi mun magiya ka ce mun kana da iyali na barka kayi karo na biyu kayi magiya ka ce kana da iyali na barka to wannan karo na uku sai na kai ka wurin manzon Allah innaka taz'amu la ta'ud kuma a kowane karo na ɗaya da na biyu kana rai cewa ba za ka dawo ba thumma ta'udu sannan ka dawo kala sai shi wanda Abu Hurairah kama sai ya to da'ani yanzu dai banni ku allimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'aka Allah biha Allah zai amfanar da kai wannan kalmomin idza awaita ila firashi in ka je shimfidar ka zaka kwanta fa qara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi shine Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta taktumal aya har ka je karshen aya fa innaka lam tazal alayka min Allah hafiz lan yazal alayka min Allah hafiz in ka karanta wannan mai karo daga Allah maɗaukakin sarki ba zai rabu da kai ba ma'ana kana cikin karo kana cikin garkuwa da kula daga Allah maɗaukakin sarki wala ya karbuka shaytan hatta tusbiha in ka karanta wannan shaydan ba zai baka ba har ka wayi gari to abin da ya giya Abu Hurairah a karo na uku kenan Abu Hurairah ce fa kallaitu sabilahu sai na kyale shi fa asbahatu da na wayi gari fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace min ma fa'ala asiruk yaya labarin wanda ka kama qultu sai nace za'ama annahu yu'allimuni kalimat yare cewa zai gaya min wasu kalmomi yanfa'ni Allah biha wanda Allah zai amfana da ni wannan kalmomin qala abin da yace mun a sai manzo Allah yace amma innahu sadaqaka amma abin da ya gaya ma na cewa idan ka karanta ayatul kursi za ta baka kariya har zuwa asbahi wannan gaskiya ne wa huwa kadhubun amma shi magareci ne mun fahimta akwai mutumin da dabi'an shi yin ƙarya amma za ka samu ya faɗi kalma ta gaskiya misali kamar abin da shugabannin american ke faɗa lokaci bayan lokaci kaji suna cewa sun san addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ba addinin ta'addanci ba ne ba kaza ba kaza ba a harshe za su faɗa abin da suka ce ta addinin musulunci eh abin da suka faɗa din gaskiya ne amma su makarita ne idan sun san addinin zaman lafiya ne me ya hana su shiga idan sun san addinin zaman lafiya ne sun yarda me ya hana me yasa suke hada kasashen musulmi faɗa yanzu duk wani rikici da tashin hankali da kashe-kashe da yaƙi-yaƙi in kana bin kafafen yaɗa labarai na duniya to za ka samu kasashen musulmi abin ke faruwa kai ka ce ba wata kasa a duniya an ka daga akwatin talabijin inda ake fada kamar kasashen musulmi yanzu mu duba abin da ya faru kwanakin baya ko in ce watannin baya a rohingya burma musulmi ne aka rikawa kisan gilla babu gaira babu dalili a datsa mutum irin yadda ake datsa dabba mutum da ran shi za a kama cinye shi a yanki wani a ɗauki guduma ana dukan shi har ya mutu wani a ɗauke shi irin yadda ake gasa kaza a wuta da ranki za a riƙa juya shi a wuta har ya mutu wani a cinna mar wutan wani a taka shi da mota kisa na wulakanci wani za a kashe shi kisan da sai ya ji jiki ya ji jiki ya galabaita kuma kasashen duniya suna kallo musulmi ne ake wa ba wanda ya ce abin da aka yi ba daidai aka yi ba in ban da ɗaya daga cikin shugabannin kasashen larabawa na tsammanin ko shugaban turkiya ne ya yi maganin cewa har idan ba su daina abin da suke ba wallahi zai kai musu hari sai buhari da ya je shi ma a zaman da suka yi da shugabannin ya faɗa cewa abin da ake abuwa bai dace ba to idan sun san cewa addinin musulunci addinin zaman lafiya ne me yasa ake wa musulmi wulakanci irin wannan kuma wanda abin ke ritsawa da su mata da ƙanan yara to anan ma sai manzo Allah yake ce mas abin da ya gaya maka na cewa ayatul kursiyyu na bada kariya wannan gaskiya ne amma shi makarici ne ta'lamu man tukhatib منذ ثلاث layalin wai tukun kama san da wa kake magana ka san waye kake kamawa a kwanakin uku sai ce zalika shaytan shaytan ne kake kamawa mun fahimta da kyau qauluhu fadan shi da yace yahfu kalma ce min hafa yahfu yuqalu hafautu idza a'taituhu shay'an yasira wato akan ce hafa yahfu na bada ko kuma na dauka ina dauka kuma akan ce hafautu lahu idza a'taytuhu shay'an yasira idan na bashi wani abu wanda yake dan kadan wal murad bihi huna amma abinda ake nufi da shi anan annahu kana ya'khudhu min as-sadaqa yana dibar dukiyan sadaka shine abinda ake nufi anan qauluhu fadan shi da yace farasattuhu na dakace shi ma'ana raqibtuhu na zauna nayi zaman jiran shi don in kama shi qauluhu fadan shi da yace sadaqaka wa huwa kadhub ai sadaqaka fi hadha alqaul abinda ya fada cikin maganar shi gaskiya ne wal halu annahu kadhub amma dai kasancewar shi shi iblis magarici ne wa kad taqaddama sharhu alaya sharhin ayar ya gabata unzur hadisa raqam wahid wa saba'in wato sharhin hadisin ya gabata idan ka duba sharhin hadisi na 71 cikin azkar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa yayin bacci yakan karanta amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صحابي الحديث صحاب دير حديث هو أبو مسعود الأنصاري شين أبو مسعود الأنصاري Uqba ibn Amr bin Thalaba shine Uqba dan Amr dan Salaba domin Abu Mas'ud wannan alkunya ce tashi wal hadithu bi tamami hadisin cikakken hadisin kuwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam shine fadar hitsira da aminci tabbata gare shi ce man qara al ayatayn wanda ya karanta ayoyi guda biyu min akhir suratul baqarah ƙarshen surar baƙara fi laila ya karanta su a dare kafa tahu sun ishe shi za su ba shi kariya wato shi ne daga amanar rasul zuwa faɗan Allah da ya ce fansurna Allah ƙaumar kafirin to idan mutum ya karanta wannan ayon guda biyu za su ba shi kariya da dukkan abin da yake makaruhi ne har gari ya waye faɗan shi da ya ce kafata ay kafata humel afati fi lailatihi za su ba mutum kariya a tsawon daren shi wannan daga cikin abin da manzon Allah ke karantawa yakan karanta bismika rabbi wa ba'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin manzon Allah ke karanta bismika rabbi da sunanka ubangiji na wa ba'tu jambi na ajiye haƙarƙari na idan mutum zai kwanta kina wa bika arfa'u da kuma sunanka zan daga hakarkari na fa in amsakta nafsi Allah har idan ka an shirena a wannan kwanciyar farhamha Allah kai mata rahama wa in arsaltaha idan ko ka dawo mun da rannawa fa hafazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin to Allah ina roƙonka ka tsare ran da abin da kake tsare bayan ka salihai to ɗan uwa mu duba mu ga gata na addinin musulunci kuma mu san Allah rahama yake nufi da mu duk abin da muke karantawa tun daga farkon littafin har zuwa yanzu babu wani abin da zaka ce sai ka kallafawa kanka wani aikin da zaka yi jibi kafin ka haddace shi dukkanin azkar guda ɗaya inda ka bashi lokaci a wuni zaka haddace shi kuma kana da garanti a wurin Allah madaukakin sarki cewa zai baka kariya a daidai muddar da manzon Allah ya ayyana me mutum ke bukata bayan wannan ka karanta ka samu kariyan kuma Allah madaukakin sarki ya baka lada wannan zai iya zama musabbabi naka na shiga aljanna to amma kamar abin da dazu na faɗa so tari zaka ga mutum ya shagalta da wani abu na duniya wanda yake da wahala wahalan gaske kwarai ga abin da ya fi zama dacewa ya iya amma bai iya ba wanda wannan ke nuni akan sakacin mutane kwarai da gaske ta bangaren ibada abin da yake da sauki matukan gaske ya kamata a ce mutum ya san shi bal ba ma kamata ba ya zama dole a ce mutum ya san shi sai ka samu mutum bai san shi ba kuma hasashen mutane suna ganin kamar addinin musulunci ya zama dan gida baka da matsala da shi ka iya ko baka iya ba kai shi kenan ma damar dai kana sunanka musulmi to baka da matsala kai da ubangijinka wannan ba haka bane domin rayuwar da mutum ke yi ka cokan rayuwar addini ne tun daga alif ɗinta zuwa ya ko tun daga a zuwa z babu wata lahaza ko da kiftawar ido ɗaya tun daga lokacin da ka tashi daga bacci har zuwa lokacin da za ka koma daga bacci a ce nan addini ya baka dama ka je kai abin da ka ga dama abin da kake so wanda ya saba shari'a babu wannan dama duk abin da mutum zai yi a aikace ko a magance akwai koyarwa ta addini kuma na rantse da wangare na ke hannun shi daga lokacin da mutum ya yi kokarin haɗa rayuwar shi da addini su tafi bai ɗaya to zai zama ya fi kowa jin daɗin rayuwa ko da ko mutumin nan baya da ko titiriti don a wurin mutumin da ya san daɗin bautawa Allah rashin kuɗi baya ta damar hankali baya fidda shi daga hayyacin shi ya san mai badawa Allah ne mai hanawa Allah ne amma idan rayuwa ta yi nesa da addini to na ake samun matsala nan za ka ji mutum na koke ka ji mutum na jaji ya samu kaɗan wata ran bai samu ba yana son yi abu kaza rasa ya zai shi ya shiga a uku hankalin shi ya riga ya tashi in har mutum ya san Allah ke badawa kuma Allah ne yake hanawa dan me zai ɗaukan hankalin shi za ka samu mutum naira dubu ta wuce shi hankalin shi ya tashi amma sallah ta wuce shi bai damu ba irin wannan akwai tashin hankali har wani lokaci nan na taɓa gaya muku cewa ku duba yanzu sakacinmu da addini zai safa mutum ya auri mace ta zauna a gidan shi tsawon shekara biyu shekara uku a kai tsawon shekara goma wallahi wasu har sai an kai ga an fara jikoki amma da ɗaya rana ba zai taɓa tambaye ta wai shin yaya harkan addinin ki ba ya kiraye ta wata ran ya zauna ya yi mata interview shin maganan alwalanki yaya kike maganan tsarki yaya kike idan jini ya faru yaya kike bai mata wannan ko kuma zo yi sallah a aikacen gani wani ma sai sa'a in ba matar ita da kanta ta nema cewa za ta rika zuwa islamiya makaranta ba shi mijin da hankalin kanshi bai cewa wance ya kamata ta zuwa makaranta bai tura ta wani ma sai dai in ta yunkurin za ta je ce ba za ki ji ba ya ce makaranta banda gulma banda shirita ba a komai bai bar ta je ta koya ba kuma bata iya ba shi bai koya mata ba wace irin rayuwa za a yi amma irin waɗannan mazan radda kaddara ta sa duk abin da ya kamata ya kawo na abinci ya kawo sai ake mar abincin ba daidai ba to ran za a ga tashi hankali har sai ya faɗa me kika nema kika rasa a nan gidan hatta da ashana na kawo na kawo da abu kaza da abu kaza amma ki tashi ke mana abinci la ce irin wannan musamman in an yi sa'a ya gayyato abokai aka yi rashin sa'a abincin ya lalace bai dadi ba sai ta ce ya sai ya ce ta kunyi tashi gaban abokai shi in ya je gidansu ba haka ake ba wai yanzu ta yi mar ɗanyen abinci hankalin shi ya tashi an kunya tashi amma in ta yi ɗanyen sallah bai iya ba bai damu ba ta yi ɗanyen alwala bai damu ba ta tashi bata iya alwalan ba bata iya sallah din ba duk wasu ayyuka na ibada bata iya ba shi wannan ba matsala bane a wurin shi amma dai a yi mar abinci mai daɗi a yi mar abinci mai kyau na fita kunya yo yanzu ina fita kunya ga mutumin da babu addini a gaban shi wannan ke nuna cewa mutum ya jahilci kunyar menene ma kunyar wallahi babu kunya mafi hadari kunyar da za a je a tirke ka a gaban duniya gobe alkiyama hisabi Allah zai maka a gaban wanda ya sanka da wanda bai sanka ba ai ma tambaya kasa bada ansa wani abun kunya wuce wannan a duniya ma ake tirke ka hankalinka ya tashi ina gobe alkiyama to za ka samu da yawa ihtimamu mu mai da hankali akan duniya wallahi ya fi yawa da yawa sama da mai da hankalinmu akan lahira Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to sai sahabin da ya roci hadisin shine Abu Huraira Allah ya dada shi waja'a fi bidayat hadis ya zo a farkon hadisin qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar shi tsira da aminci tabbata gare shi ya ce idza kama ahadukum an firashihi idan ɗayanku ya tashi daga kan shimfiɗar shi sun maraja a ilai sannan ya koma zuwa shimfiɗar a faliyan faduhu mutum ya yi ƙoƙarin karkaɗe shimfiɗar a bisa nafa da wani ƙyalle haka kada mutum ya tashi kan shimfiɗa misali ko da bayi gaji kuma ka sake dawo ka koma kan shimfiɗar kwanta in ka tashi samu wani ƙyalle ko da wani kallabi ne karkaɗe shimfiɗar sanafata izarihi ko kuma gefen izari gefen zane ko abin da ya kama da wannan mutum ya haka falata marasa uku fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi ba'd saboda bai san me zai biyo baya ba lokacin da ka tashi me zai biyo baya wa idza qaja'a idan ko mutum ya kwanta falyakul to sai ya faɗi wannan addu'ar wadda ambatanta ya gabata ma'ana shine bismika rabbi wa batu jambi wa bika arfa'uhu fa iza amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin qawluhu fadan shi da yace bi sanafati idarihi as-sinfa yana nufin taraful izar wato shine gefan mayafi mimma yali duratahu wato abin da ke gefan mayafi ko zane wakila wasu kace hashe tahu irin geza ay janib ayu janibin kan ta kowane bangare wal muradu huna abinda ake nufi dai anan at-tarafu mutlaqan ana nufin gefen mayafi kowane iri ne wa amma fi riwaya allati ja'at fiha amma a riwayan da yazo aka ambaci cewa bidakhilati izarihi mutun yayi amfani da cikin mayafin shi faƙad ƙila an ce lam ya amuruhu bi daqiyatil izar duna kharijatihi manzo Allah bai yi umarni da cikin izarin banda wajen ba li'anna zalik saboda haka ablag shine abinda yafi kai matuka wa ajda abinda yafi dacewa li'anna al-mu'tazir li'anna al-mu'tazir idza tazarra ya'khudhu ahada tarafaihi ahada tarafai izarihi bil yamin wa ukhra bi shimali li'andal mu'tazir saboda wanda zai daura izari abin da ke izari shine kamar gefto ake ce da shi da Hausa zaka iya fassara shi da zani a yanzu domin da gefto din da zani duk abu ɗaya ne to wanda zai daura geftan shi idza tazara idan zai daura ya akhuzu ahada tarafai izarihi zai kama daya daga cikin geffan izarin bi yaminihi ya kama daya da dama wal akhar bi shimalihi kuma sai ya kama dayan da hannun shi nagu fayaruddu ma jasadahu mil izar aka yaruddu anan zai mai da ma amsakahu bi shimalihi ala jasadihi abinda yake hagun din shi sai ya dauro shi akan jikin shi wadhalika daqilatu izarihi to wannan shi yake da cikin izari wa yaruddu ma amsakahu bi yaminihi sannan sai ya sake maido abinda girke da dama alama yali a bisa abinda ke bin jasadihi mil izar jikin shi daga cikin izarin fa'iza tsara ila firashihi to idan mutum ya je shimfiɗa shi fa halla izarahu ya warware gyaftan shi fa inna ma ya hullu biya minihi kharijatal izar to zai warware wajen izarin ne da hannun shi na dama wa ya buƙar dakila kuma wancan na cikin na bangaren hagu shine zai kasance bi alaqihi yana tare da shi wa biha yaqun nafadu to da shine zai kakkabe shimfida shi abin nufi anan tarbiya ce da karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen kula da duk abin da ka iya cutar da mutum yanda addini ke yunkurin baka kariya da yunkurin daukan matakin abin da zai kare kanka daga barin abin da zai cutar da kai to haka addini ya tsaurara kwarai wajen mutum ya aiwatar da abin da zai cutar da shi a lafiyan shi ko a addinin shi ko zamantakewa ina fata muna ganewa shi yasa yanzu irin duk wasanni da ake na al'ada musulunci bai amince da wannan ba misali wasa da kura wasa da zaki wasa da maciji wasa da kunama wasa da wuta wasa da wuka abubuwa ne masu cutarwa kuma za ka samu wasa da waɗannan baya yiwuwa sai idan an yi wasu tsatsi ba an yi wani abin da ka iya cewa ma shirka ne kai tsaye domin mutum ya kama dabbar da ba ta jituwa tsakaninta da mutum kuma a ce zai sarrafa ta lalle sai an akwai abin da ya faru domin ba tsantsan ƙarfi ba ne kawai ke sarrafa kura ba kuma wani abu ba ne ke hana wuta ta ci jikin mutum ko wuka ta kasa yanka shi illa an yi su abubuwan da an kauce shari'a to har ku idan wanda zai umarce ka cewa in ka tashi daga shimfidar ka kar ka dawo sai ka karkaɗe shimfidar gudun kada ka cutu to ba zai baka dama ka je ka runguma abin da zai cutar da ka rayuwanka ba ina fata muna ganewa to anan sakon da musulunci ke son isar da mu dan adam jikinka Allah ya halitta ma shine don kai ibada duk matakin da zaka iya dauka na kare jikinka ana son ka samu damar yin ibada wannan yasa aka shar'anta ma in baka da lafiya ka je asibiti ka nemi masu magani a yi maka magani domin kada ka kai haddin da kar ka kai iyakar da ba za ka iya yin abin da aka halice ka don shi ba an halice ka don yin ibada yanzu rashin lafiya ya kama ka har ta kai gaba ka iya tashi ke sallah sai to in ya kasance akwai sakaci naka na kin neman magani ka ki zuwa asibiti to anan shari'a za ta zarge ka tunda rashin lafiyar naka za a iya samun magani shi to amma idan rashin lafiya ne wanda Allah ya kaddaro babu magani to kuma wannan wani jarabawa ne daban ina fata muna galiwa to ashe duk abin da dan adam zai ba jikin shi kariya lura da lafiyar shi don ya samu daman bautawa Allah wannan ya zama wajibi hatta abin da yake na halal ne shari'a ta ta halatta maka ce amma in ka ci zai haifar ma da illa to karka ci misali wanzu yanda yake da sugar an iyakance mar abin da zai ci za ka iya cin abu kaza banda abu kaza to ba tawakkali ba ne ka ce bari in ci abin da an ce ɗin makar in ci duk abin da Allah ya hukunta shi kenan wannan sabawa Allah ne kuma ilqa'un nafsi ne fi tahaluka jefare cikin halaka an ce ma karka ci abu kaza dan zai yi tasiri a lafiyanka ka kiyaye karka ci ina fata muna ganewa to sai sai kauluhu fadan shi da yace mimma khalafahu alai bai san abin da ya maye masa akan shimfiɗan ba ai ma ja'ahu min ba'd abin da yazo bayan tashi shi yani abin da yake nufi la'alla hamma danat fasarat fihi badahu ta iya wani kwari yazo bayan ya tashi daga wurin ya iske shi qauluhu fadan shi da yace fa in amsakta nafsi idan ko ka kame raina ai ruhi wal muradu minan nafsi hahuna abinda ake nufi da annafs anan ana nufin arruhu shine rai liqiyamil qarinati bizalik saboda an samu dangantaka mai karfi dake nuna haka ai in habastaha indak idan ka rike ran a wurinka bi an am bi an amattaha cewa ka matar da ita to farhaha ina roƙonka ya ubangiji kai warar rahama wa in arsaltaha ila badani idan ko ka dawo da ranka aiko ta cikin jikina to fahafazha Allah ka bata kariya min sharri shaitan daga sharrin shaitan wa mahalikid duniya da dukkan abin da ke sabbaba mutum halaka a duniya bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kare bayinka nagari da shi domin so tari mutum yake rasuwa da kwanciyar bacci wani za a yi firar da shi lafiya lau lafiya lau sai gobe sai gobe sai Allah ya kai mu sai Allah ya kai mu amma in ya kwanta wannan kwance shi kenan gurin ya rasu to da haka idan mutum zai kwanta ya zama waɗannan kalmomin su ne ƙarshen abin da ya karanta to na farko dai a fayil ɗin shi yana da shaida mai kyau domin shi ne abin da mala'iku za su kai a rubuce ya bi karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma Allah ya yi alƙawarin zai ba shi kariya da abin da yake kare bayan shi na gari don haka duk yadda mutum zai yi ya yi iya bakin ƙoƙarin shi ya zama abin da zai raba shi da ƙarshen mu'amalar shi in ya zo bacci ya zama ayyuka na gari ka yi nafilfili gwargwadon ikonka ka dai yi ibada ya zama wannan ibada shine karshen abin da za ka yi kada mutum ya zama ya abin da bai dace ba watakila ya shiga cikin waya ya yi chatin abin da bai dace ya yi ba kuma ya zama shine karshe kawai sai bacci ya kama sai ya rufe waya a watakila ya yi abin nan facebook ya duba abubuwa ya ga mai ke faruwa watakila ba masu kyau ba ne watakila ya yi whatsapp shi da wani ya aika an aiko masa abubuwa dai marasa ma'ana ya zama a ce su ne ƙarshen feji na mutum a wannan wunin da kunya kwada da gaske to ya kamata mutum ya kiyaye kuma anan abin da ya kamata in uwa mai la'akari so tari malamai Allah ya saka musu da alheri sukan yi kokarin tunatarwa a salo na rayuwa mabambanta wa'azin yin shi ake tinkarki mafi yawancin laifuka yanzu ana yin su ne ba dan ba a sani ba ba ana yin su bane a bisa jahilci ana yin su ne a bisa san zuciya to ya zama wajibi dan adabi kiyaye duk abin da sako nashi zo kunnanka wallahi ba wani uzuri ko hanzari da zaka ga wa Allah sako ya zo ba khalas dan shi ya kare to mutun ya sani a kowane yanayi zai iya mutuwa kana cikin aikata aikin kirki ko kana cikin aikata aikin barna a kowane wuce mutum zai iya rasuwa mutum ke gaya mu cewa suna tafiya wasu matasa guda uku a gabansu ya ce na tsake sai yake jiki ya faɗi akwai wani asibiti daura da su aka yi sauri aka ɗauke shi aka shiga da shi likitan na aunawa aka samu ya rasu na aunawa ya rasu irin wannan shi ne babban abin da ake jin tsoro na gaya muku watannin baya da suka wuce wani dan sanda ne ma DPO ne an yi sallah a masallaci ya tashi yayi sanarwa mutane a kiyaye a ji tsoron Allah a bi dokoki yayi nasiha mai kyau karshe dai bai kare nasihar ba abin maganan ya fadi daga hannun shi ya yanke jiki muto kenan ajalin yasu ana kai shi asibiti a mutu wani ya zo ciniki yayi ya kawo kaddaran shi ya sai da a kasuwa a gaban mutane an lissafa kudin an bashi ya sa kudin shi a jihu kuma sai yanke jiki ya fadi aka nufi asibiti da shi ya mutu idan dabara ta mutum cewa sai ya yi rashin lafiya ko sai ya tsufa ko sai an yi accident ko sai wata karisa ta same shi shin da Allah mutuwa irin ta kan tabarma wanda in an yi bacci ya zaka da ita bayan da mutum ya iya da ita shi yasa wani lokaci na buga muku misali na wanda tijo Allah ya ji ganshi yana zaune a gida idan aka yi rasuwa sai ce wa ‘ya'yan shi ku je wuri kaza an yi rasuwa ni ba zan iya zuwa ba amma ku je ku yi ta'aziyya kuma ku tambayo wai mutumin ya aka yi rasu aka je aka gaya masa aka ce ai ya fita mota ta kaɗe shi ya mutu sai ce ai shi ya fita ya ce ni yanzu ina gidana ta kaɗe na mutu aka yi rasuwa ya ce a je a yi ta'aziyya kuma su ji labarin ya aka yi rasu aka ce ya yi aiki a gona tashi ya daina wanke hannu a cikin ruwa kaddara ta ya fada cikin ruwa sai ce to ai shi je gindin ruwa ce ni yanzu da ban je gindin ruwan ba na fada na mutu abubuwa suka yi ta faruwa suka yi ta faruwa da sababi sai ce to ai su suka ja yanzu ni da ban je wannan wurin ba abin ya faru gare ni ashe shi yana son yi wa ƴaƴan shi wa'azi ne a fakaici saboda dan zamani gani yake yanda yake iya wa babar shi da baban shi wayo to zai iya mutuwa wayo to wata ran aka zo aka yi rasuwar aka gaya masa sai ayan suke cewa ai an ce an yi sallama da shi sai da safe sai da safe da ya kwanta akan shimfiɗa shi bai tashi ba to sai kalle ayan sai ce to irin wannan in ta zo ya za ku yi ita mun fahimta za ka ga yaro ya hau mashin ko mota yana gudu na fitar hankali amma an kamar magana sai ce ai ya san abin da yake ina fata muna ganewa za ka ga haɗari ne gadan-gadan mutum ya tinkare shi in kamar magana sai ce a na san abin da nake to in kana ganin za ka iya kaucewa mutuwar kan titi ko mutuwar wuri kaza da ta wuri kaza wadda ke zuwa ta iske mutum yana kwanci akan shimfiɗa ita za ka yi ita to har idan mutum ya san aka kullum idan za ka kwanta yanda kake tsammanin za ka iya tashi fa ka kaddara cewa za ka iya mutuwa kai ka kwanta da kanka to ka kaddara cewa a iya wayan gari sai da ɗauke ka to in mutum na auna irin wannan a rayuwa sai ka same shi mai taka tsantsan a cikin ibada amma har kullun idan ranka na hango ma shekaru nan gaba kana ganin cewa ai sai na shekara shekaru irin na wani ga malam wani ga dattijo wani ga su alhaji wani duk sun kai shekara 80 90 kai ma shedanin ka na raya ma cewa zaka kai wannan shekarun kana ganin watakila yanzu baka wuce shekara 20 ko 30 ko 40 ba kana ganin kana cin ganiyar ƙurciyarka da kuma ƙarfi ah nawa aka haifi yaro yau a haife shi ya mutu yau yau za a haife shi da ran shi aka haife shi ya kuka watakila ba minti goma sai ya mutu nawa aka yi so nawa mutuwa ta ɗauki yaro yana kan cinyar baba shi yana shan nono sai dai uwar ta juya ta ga yaron ya mutu an ya fa lissafa so nawa mutuwa ta ɗauki ran uwa lokacin da uwar ke ba ɗan nono ashe mutuwa ba ruwanta da wai bukatanka ta kalli yarin tarka yanzu kai jinjiri ne take ɗauka uwarka a lokacin za ta ɗauka kawai ko kuma ta ji tsoron idan uwar wai bahaushe na cewa ko mutuwa na tsoron wannan ba gaskiya bane ko mutuwa na tsoron idan idan mahaifi ake cewa ba gaskiya bane mutuwa umarni ake bata ba ruwanta da mahaifiya za ta ɗauki kowa ta ɗauki ɗalibi a gaban malamin shi ta ɗauki malami a gaban ɗalibin shi ɗa a gaban uban shi uba a gaban ɗan shi uwa a wurin ɗiya ɗiya a wurin uwa wani magana hausawa na rasa inda ka samu wannan magana sai ka ji an ce wai idan mutum na zaune mara lafiya ga uwar shi a wurin wai arashi ake ko da zai mutu wai sai an yi arashi uwar ta je kafin ta dawo sai ya mutu ai gaskiya ba haka bane wato sai dai muwafaka amma shi Allah bai sunnanta wannan ba kawai sai dai muwafaka yawai in haka ne uwar fa na goye da ɗanta a bayanta da rai ta goya shi lafiyar shi lau kuma ta sun shiga waɗan ta sun shiga waɗan irin wannan ya fi alisafa almuhim abinda nake son mu fahimta mu ankara wato shi ne tsare dokoki gwargwadon iko to sai cikin abin da manzo Allah ke karantarwa na 103 manzo Allah kan karanta Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha Allah kai ne ka halicci raina kuma kai ne zaka matar da ita laka mamatuha wa mahayaha mutuwarta da rayuwarta suna gare ka in ahayaitaha idan ka rayata fa hafazha ka kiyaye ta wa in amattaha in ka matar da ita faghfir laha ka gafarta mata Allahumma inni as'aluka al-afiya Allah ina roƙonka lafiya sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullah ibn Umar radiyallahu an shine Abdullah dan Umar Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace nafsi yana nufin ruhi ma'ana rayina amma da yace laka mamatu hawa mahayaha yana nufin biyadika qudratu imatatiha ikon matar da raina na hannunka wa ihya'iha da rayar da ita wala ya ƙaduru ala zalika ghairu ba wanda ke da iko akan hakan in ba kai ba antal muhyi kai ne mai rayarwa wa antal mumitu kai ne mai matarwa wa anta ala kulli shay'in qadir kai ne mai iko akan kowane abu qauluhu fadan shi da yace in ahyaytaha ai in abqaitaha ala hayati yana nufin in ka bar raina a rayi fa hafazha ka kiyaye ta min kulli ma yadur daga dukkan abin da zai cutar wa yashinu ya kuma aibata wa yashin wato kalmar shayin shine aibu shi yasa can Allah yake cewa manzo Allah inna shani aka huwal abtar wanda yake aibata ka shine mai yankakken baya wannan ko lokacin da manzo Allah dan shi Ibrahim ya rasu mushrikai suna manzo Allah dariya to in yana tsammani akwai wanda zai gaje shi to yanzu ya mutu ya zama abtar mai yankakken baya kenan ma'ana bayan shi ya kare Allah ce a inna shani aka huwal abtar wanda ke yi ma adawa wanda baya son ka shine mai yankakken baya amma addinin manzon Allah wanzaje ne har zuwa ranar tashin alkiyama sai ce wa in amattaha idan ko ka matas da ran ai farataha an badani idan ka raba ran daga barin jikina fa inna imatatar ruhi ibaratan ibara an mufarakati halbadan wato idan an ce matar da mutum wato ibara ce akan an raba gangan jiki da kuma rai shi gangan jiki in babu rai bai da amfanin komai yau da zaran an ce mutum ya rasu za ka samu waɗanda suka fi kowa san shi to suke gaggawa kashi abin ne kuma wannan shi ne gatar za a yi ba don ba gata ba ne mutum ya rasu yanzu a ce sai gobe ya wannan abin ne shi ba ya masu gata ba idan har ya tabbata yanzu rasuwar ta tabbata to lalle ne duk abin da ya kamata a yi wa mamaci shi ma bas qauluhu da yace as'alullah al'afiya ina roƙon Allah lafiya al'afiya hiya difa'ullah wato shine kariya ta Allah anil abdi daga barin bawa wato kariya ta Allah da al'asqam wal balaya dukkanin rashin lafiya da dukkanin musibu Allah madaukin sarki ya ba bawa kariya wannan shi ake nufi da al'afiya sai maganin shi na ɗari da hudu ya ce Allahumma ƙini azabaka yau mata bafi bada Allah ka tsare ni daga azabanka a ranar da za ka tada bayinka sahabiyatul hadith wace ta roci hadisin hiya ummul mu'mini na hafsa bintu umar radiyallahu anha ita ce uwar mu'mini hafsa ta Allah ya dada ita waje a fi bidayatul hadisi kauluha a farkon hadisin magananta ya zo ta ce annan nabi sai sallan manzon Allah ya kasance idza arada an yarquda idan ya nufaci zai yi bacci wa ba'a yadahu al-yumna yakan dora hannun shi na dama tahta khaddihi karkashin kumcin shi thumma yaqul sannan ya faɗi waccan addu'ar cewa Allahumma qini azabaka yawma tabafu ibadak qauluhu fadan shi da yace an yarqut ayyanam in ya nufin zai bacci amma faɗan shi da ce kini ai ihfazni Allah ka kiyaye ni qauluhu faɗan shi da ce yawma tab'atu ibadak yana nufin yawmal qiyama shine ranar tashin alqiyama to sai magana shi na 105 yace bismikallahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah mutuwata da kuma rayuwata sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa huzaifa ibn al-yaman shine huzaifa ibn al-yaman kauluhu faɗan shi da ce bismika Allahumma amut ai ala zikri ala zikri ismika amut ma'ana zan mutu ne akan ambatonka kauluhu da yace wa ahya kuma zan rayu ai bismika Allahumma da sunanka ya Allah wa bi zikrika da kuma ambatonka ahya zan rayu wakila ma'anahu wasu malaman suka ce a ma'anar shi anta tunituni wa anta tuhuyini ubangiji kai ne za ka matar da ni sannan kai ne za ka rayar da ni idan mutum ya mutu to Allah ne ya anshi rayuwar shi idan kuma yana da rai haka ubangiji madaukin sarki ga dama ya bar masa rayuwar shi ajalin da Allah ya kaddara mutum zai rayu to mutum baya sabawa daidai da sakan daya sai dai wanda Allah ya sanya wa rayuwar shi albarka sai ka samu shekarun shi yan kadan amma yayi ayyukan alheri a rayuwar shi ayyukan da waɗanda suka fi tsawon kwanaki ba su irin wannan ba ka sami mutum bai wuce shekara arba'in a duniya ba ko shekara hamsin ko sittin amma ya yi ayyukan alheri ya yi wa musulunci aiki ayyukan da 'yan shekara ɗari ba su irin wannan ba to har kullum abin da ake bukata ga mutum musulmi wato musulunci ya san da wakilcinka musulunci ya san ka tsare aikinka na taɓa gaya muku cewa tsarin rayuwa ka ɗauka kamar bango ne wanda aka yi gini aka kewaye wuri da shi to kai ma ka ɗauka tubali ne ɗaya da aka ɗora ka a wannan wurin in har ka kuskura ka ba da ƙofa ta ɓangaren ka aka shiga addinin musulunci to babu shakka ka ha'inci amanar da Allah ya baka ka tsaya tsayi wanda ka wajen tsare wurin da aka baka kiyaye amanar da Allah maɗaukin sarki ya baka wannan shine abin da zaka musulunci in kai kuma amfani zai koma zuwa gare ka to ina ganin ya kamata mu dakata yan uwa da fatan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mara muna roƙon kai Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu ka sa mu ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani